أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دبيو قوتا جمال الآخرة هجرة منظوم الله صلى الله عليه وسلم daga Makka zuwa Madina shekara 1446 wanda kuma yau yake 23 ga wata na sha biyu 2024 a wannan masallaci mai albarka masjid mus'ab bin umair wanda yake a anguwa kara a ci gaba da darasin littafin alfatawar hamawiyya littafin alfatawar hamawiyya littafi ne wanda babban malami shekul islam shek ahmad ibn abdulhalim ibn abdulsalam ibn taymiyyah al-harrani thumma dimashqi ya rubuta littafin kuma yana karantar da mu tabbatar ma Allah subhanahu wa ta'ala abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar ma kanshi na daga sifofi ko kuma sunaye na Allah subhanahu wa ta'ala mun tsaya a ƙarƙashin da shekul islam yake na ƙarto mana maganganu na malamai da suka gabata na daga tsawa'if waɗanda suke mabambanta bayan malamin ya gama ambata mana ayoyi na alƙur'ani da kuma hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma maganganu na sahabbai wanda dukkinsu suna tabbatar da siffofi na ubangiji subhanahu wata'ala wanda suka dace ma zatin shi subhanahu wata'ala sai kuma ya ci gaba da kawowa maganganu na ɓangarora waɗanda suke mabambanta kamar na kaltawa maganganu na daɗaɗɗun malamai ɓangaren sufaye wanda suke na ƙarnunnuka da suka gabata ya kawo dalilai don tabbatar da cewa lalle su ma farkon lamari sufaye ba su da matsala ɓangaren abin da ya shahi kaɗai ta Allah subhanahu wa ta'ala bangaren abin da ya shahi al'asma wa sifat bangaren abin da ya shahi tauhidi wanda yake na uluhiyya duk ba su da matsala shi yasa sai kawo maganganu nasu kuma ya kawo maganganu na waɗanda suke mutasirun daga tufaye haka kuma ya ci gaba da kawo maganganu na ulama kalam wanda ba mu gushe ba har yanzu muna karkashin magana ne na ƙarto mana ta ashir abul hassan al'ash'ari malamin da gare shi ne ake shingina kenan firka ko kuma jama'a ta ash'ariya suna dangantuwa ne zuwa ga abul hassan al'ash'ari amma tun a farko an gabatar da cewa shi abul hassan al'ash'ari ya kusa ya barranta daga wannan aqida kuma abin da yake tabbatar da cewa Abu Hassan al-Ash'ari ya bar aqida ta Ash'ariyanci ya dawo ta farki wanda yake na gari littattafan da ya rubuta ƙarshen rayuwarsa wanda ma daga ciki ne aka ciro mana irin maganganun da yi a satin da ya gabata mala ya nakalto mana magana shi a cikin littafin shi maqalatul islamiyyin wanda ya yi magana ɓangaren kaɗaituwar Allah da kuma wajibcin tabbatar ma Allah subhanahu wa ta'ala abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala tabbatar ma za su shi da kuma bayani akan abubuwa na gaibiyat da kuma ababe waɗanda suke na imani da kuma bayyanar da aqida wadda take ta gari ta ahlus sunna wal jama'a da kuma bayanin cewa lalle shi ma yana kan wannan matafiya kin wanda bayan ya tabbatar da waɗannan ababe har ma sai ci gaba da ambata mana waɗansu sufofi daga dai sufofi na ahlus sunna cewa ba su taƙaitu ba akan kawai abin da ya shafi aqida labudda akwai janibin da ya shahi kenan akhlaq abin da ya shahi adab wannan kuma haka ake bukatar dukkanin musulmi na gari ya zama sahabban manzo Allah sallam ba akan tauhidi ba kawai suka takaita a'a sun hada da tauhidi sun hada da bangaren ladubba da kuma ɗabi'u haka kuma bangaren ibada bauta ma Allah subhanahu wata'ala abin da ake so ga baki ɗayan abin da za ka aikata na ibada abin da ya shahi tauhidi ne ƙuduri ne na zuci ko aiki ne na gabbai ko kuma mu'amala ce gaba ɗaya ana son ka zamanto ka kwaikwayi tsarin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiwata shi yasa an bata cewa lalle ne yana daga halayensu shagaltuwa da karanta alqur'ani da kuma tadabburin qur'ani rubuta hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bincike da kuma istinbati bangaren abin da ya shafi fiqh sannan kuma suna da kaskantar da kai da tawali'u da kuma kyawawan ɗabi'u tare kuma da bayar da kyakkyawan abu wanda yake nagari da kuma kamewa daga cutar al'umma da kuma barin yi da mutane annamimanci kai komo tare da yada gulmace-gulmace sannan sukan bibiyar abebancinsu abebancinsu kaga wannan duk dan mana nuni akan cewa aqida ta ahlus sunna wal jama'a ba ta takaita ba kawai a tauhidi kadai a same ka kana da aqida amma bangaren kasuwancin ka ba sunni bane kana samun wanda bangaren aqida zaka samu sunna ne amma in ka dawo janibin kasuwancin shi sai ka ga baya kulawa da abin da zai shiga hannun shi da abin da zai shiga bakin shi zaka same shi yana da matsar kulawa bangaren aqida amma za ka samu dukkanin waɗansu kayan shaye-shayen da za a canza halittar Allah to kuma sai ka samu cewa shi ne dilan da yake kawo sai ka sami yana da aƙida amma ba mamaki yana ƙodar turaman sai ka sami yana da aƙida amma ba mamaki za ka iya samun shi yake ɗinka tufafin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sinfani min ahalin nari lam arhuma ونساء كاسيات آريات مائلات مميلات da waɗansu mata wanda za ka ga sun sa tufafi amma tamkar tsirara to za ka samu shine gwani shine telan da zai dinga ɗinka irin waɗannan kayayyaki wanda suke tallar tsireci wanda suke tallar karuwanci da kuma lalaci da ababe wanda suke marasa kyau Allah kare to kaga labudda ya zamanto ahlus sunna ya kula da duk abin da zai shigo hannun shi ya kula da kasuwancin shi ya kula da menene mu'amalan da yake zaka iya samun shi iya da matsar aqida amma zaka samu ya linke a cikin cin riba ya zai ɗauko bashi na banki wanda kuɗi da ruwa ne baro-baro wani ma za zo a ce ba da ramce ce a'a ta ƙaƙa zan ɗau kuɗi haka kawai in baka a wuce da wannan matakin zan baka miliyan goma amma dole sai dai ka kamo miliyan goma da ɗari biyar kuma gefe ɗaya za ka samu shi ne a sahun gaba to kaga dan ya nuna mana cewa sunna wa bata ta tsaita ba ka isa tsali kawai labudda mu'amala ko kuma ka same shi yana da matsar aqida amma bai san darajar lattijawa ba manya angonsu duka kowa ya mishi kan kare zai mishi na kura saboda haka babu ɗaukaka babu daga ƙafa ko ka same shi misali yana da matsar aƙida amma kuma janibin abin da ya shahi tausayawa da rahamtawa da kyautatawa babu wannan kuma kana samun da yawa a gurin ma'aikatu za ka same shi ahalus sunna ne polis ahalus sunna ne duwa ahalus sunna ne jandar ahalus sunna ne amma in ya zo shi kwamsariya nan gurin kan aikin shi ba sunna a ɓangaren kan aikin shi to anan babu daga kafa babu sunna shi kuma musulmi ahlus sunna a kowane guri kake kawai dole zaka tabbata ko da a ce kana a fada ta Amurka to labudda in dai kai musulmi ne sai kama sunna wani aiki wa qala rajulun mu'minun min ali min ali fir'aun yaktum imanahu Allah ce wani mutum daga yan majalisar fir'auna wanda ya koyi imanin shi kaga dai karshen suka suka dai majalisa ta fir'auna to babu abin da zaka ce babu Allah cikin shi ko babu addini a sunna ta shiga cikin komi a ƙa'ida in ba za ka iya kawar da ɓanna ga baki ɗaya ba to lalle ka sassabta ta misali kai ma'aikacin yanfo ne sai aka kawo ka to ko ba komi in ka zo ka karan gwamna ka zo za ka yi kiyasi wannan ga ka ai ba dole ba sai abin da gwamnati ta ce kai abin da aka can shi kake kai ma da kanka ba abin da gwamnatin ta can ba ɗari bisa ɗari kake kenan inda ka zo ka sai ka tsaya ka leƙa sai ka sassabta shine amfanin ka shine amfanin sunnar ka a nan gurin sai ka duba lalle wannan mutumin kaza kaza sai ka rage ne ka sassabta ka yi abin da hankali zai iya ɗauka saboda wani baya ma biya to wannan duka shi yasa za mu ga malamai na sunna duk inda suka ambata mana littattafan da suke karantar da aqida ko aqida ta ahlus sunna wal jama'a za ka yi da ƙarshe kuma su biyo da wasu ababe wanda suke na adab saboda a nuna ma shi abubuwan tsara suke tsaye وقال الأشعري أيضا في اختلاف أهل القبلة في العرش شين صابا كرتم قال أهل السنة وأصحاب الحديث ليس بجسم ولا يشبه الأشياء وأنه استوى على العرش كما قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن على العرش استوى ولا نتقدم بين يدي الله ورسوله في القول بل نقول استوى بلا كيف وأن له وجها كما قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وأن له يدين كما قال تعالى خلقت بيدي وأن له عينين كما قال تعالى تجري بأعيننا وأنه يجيء يوم القيامة هو وملائكته كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا وأنه ينزل إلى سماء الدنيا كما جاء في الحديث ولم يقولوا شيئا إلا ما وجدوه في الكتاب وجاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الأشعري أيضا أبو الحسن الأشعري يا ولي قمدي في اختلاف أهل القبلة في العرش a lokacin da yake bayani akan ikhtilaf sabani da aka samu na ahlul qibla al'umma ta musulmi aka ce ahlul qibla sune kenan musulmi masu fuskantar alqibla su yi sallah fil arshi dangane da mas'ala ta al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala wannan a wata nuska ne amma a nuska wacce take koyisiya nuska wacce take ta koyes shi kuma ikhtilaf ahlul qibla ikhtilaf ahlul qibla kenan sabani na ahlul qibla ba tare da mi ba kenan al'arshi قال أهل السنة وأصحاب الحديث أهل السنة وأصحاب الحديث سنوكم ما أبوتا بن حديثي نما الله صلى الله عليه وسلم wannan duka lakabi ne daga laƙubba na ahlus sunna ko ka kira su ahlus sunna ko ka kira su ashabul hadith ko ka kira su ahlul asar ko ka kira su salaf ko ka kira su firqatul nasiya ko ka kira su qaifatul mansura duk waɗannan lakabin wanda kama ahlus sunna lakabi ne wanda aka lakaba musu musabbabin abin da suka zama suna da kufa a kai shi kuma duk wannan lakabin cikin shi babu wani aiki misali mutumin da ya shagaltu da wani aiki ko wata sana'a dan ka kira shi kamin inkiya da waccan sana'ar da ya shagaltu da ita dan a rarrabe shi da wanda shi bai shagaltu da ita ba wannan ba laifi bane ma'ana da akwai wanda suke khawarij da akwai wanda suke mu'tazila akwai maturidiyya akwai jahamiyya akwai qadariyya akwai jabariyya za ka iya samun kuma tijjaniya ƙadiriya na ƙashabandiya misali rufa'iya misali a tijjaniya ma ce ma misali faiza kaga kowanne yana alfahari yana itizazi da nasabto shi in kace mai tijjani kaga yakan alfahari da jingina shi da kai zuwa ga ɗarikatar tijjaniya in kace mai ɗan faiza yana alfahari da nasabta shi da kai zuwa ga faiza ta shehu ibrahim in kace mai ɗan shi'a yana alfahari da kiran shi da kai da wannan to kaga haka su kuma waɗannan sai ka lakaba su ka jingina su zuwa ga abin da suka shagaltu da shi komi hadisai na wasa kaga inda za ka ce ma ɗan tsatsi ne a hadu sunna ran shi zai ɓaci inda za ka ce ma ɗan shi a hadu sunna ran shi zai ɓaci saboda bai nasabta kan shi ba ko bai raka jingina shi zuwa ga nan ba to wannan wani lakabi ne ko nasabtawa ne wanda ahlus sunna suka same shi daga baya waɗansu na nasabtawa kin lokacin da aka samu bayyana firak lokacin da aka samu bayyana firak wa ashabu al-hadith laysa jismin yace laysa bi jismin Allah subhanahu wa ta'ala laysa bi jismin bai zama to jiki ba a nan gurin Allah jikan Abul Hassan Ash'ari da Rama ahlus sunna wal jama'a ba su kore ma Allah subhanahu wata'ala cewa laysa jismin ko ba su tabbatar da cewa jismi kaga duk abin da Allah bai kore ma kanshi ba ahlus sunna ba su kore abin da bai tabbatar ba ba su tabbatarwa saboda haka korewa laysa jism bai zo ba a Qur'ani ko a hadisi sannan tabbatarwa ma bai zo ba a Qur'ani ko kuma me ko kuma a hadisi saboda haka kenan ahlus sunna wal jama'a ba za ka samu a cikin littattafan ahlus sunna wal jama'a ana ambata cewa Allah laysa jism mana yadda za ka samu mutakallimuna da wanda suka samu kaucewa a tauhidi za su dinga kore ma Allah abinda a Qur'ani ko a hadisi ba ji ba Allah ya kore ko ya tabbatar kamar yadda za ka ji misali suna Allah ba wari bane ba baki bane ba kaza bane ba ka gani to wannan abin shi kanshi ma kuskure ne a babe na tauhidi shi ma haramun ne abinda Allah bai kore ma kanshi ba ka kore ko ka tabbatar kawai kai tawakkuli Allah bai ce ba shi ba wannan abin bane to karka ce Allah subhanahu wataala ba wari bane ba baki bane ba kaza bane wannan kuskure ne shi yasa nan kenan sai ce laysa jismi kenan tun da ba a samu ba laysa jismin korewa ya zo a cikin Qur'ani ko a hadisi to ba za ka faɗi wannan ba ahlus sunna wal jama'a suna shiru shi yasa ba ka gani ba a littattafa ahlus sunna wal jama'a suna ambata wannan abu da sanin ash'ari kan mu mance wanda ya biyo marahil ne ya biyo marhala ya shekara arba'in yana mu'tazilanci sannan kuma ya sassabto zuwa kullabiya sannan kuma kaga aka dawo wannan mataki na ash'ariya sannan kuma ya kwabe rigar dukkanin waɗancan bangarora ya tabbata aqida wadda take ta ta ahlus sunna wal jama'a wanda kuma shine ya rubuta maqalatul islamiyyin ya rubuta al-ibana an usul diyana ya rubuta risala ila al-saghar duk bayan dawo shi ne ke nafi da farki wanda yake na ahlus sunna da musamman ma al-ibana al usulud diyana ita wannan ya bayyana aqidan shi faro faro ka gani saboda haka kenan wannan kuma aka ce zaka iya samun irin wannan kusakuran ga wanda ya kwace shekara wajen 50 yana wani tafarkin da ba na ahlus sunna wal jama'a ba kaga a lokacin da yake magana ka aqida ta ahlus sunna wal jama'a in ya watsi ma abubuwa guda 40 sai kuskure a ɗaya ka mushi uzuri sai ga mushi uzuri saboda shekara wajen hamsin yayi a wancan wala yashbihu al-ashya babu wani abu da yake kama da Allah wannan abin aqida ce ta ahlus sunna wal jamaa saboda Allah ya ce laysa ka mithlihi shay'un hal ta'lamu lahu samiyya wa lam yakul lahu kufuwan ahad wa annahu sawa 'ala al-arsh sannan kuma Allah ya daidaita ga al-arshi daidaita da ta dace ma zatin shi kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya ce ar-rahmanu 'ala al-arshi sawa Allah mai gamammiyar rahama ya daidaita ga al'arshi, wala na taƙaddamu bai ne dai lahi wa rasuli, mala yace wala na taƙaddamu ba mu gabata bai ne dai lahi gaba ga Allah wa rasulihi da kuma manzan shi fil ƙauli a cikin magana, bal na ƙuli istawa bila kai, kawai muna cewa istawa bila kai. Kaga Allah subhanahu wa ta'ala tabbatar da istuwa'i, to yanzu mu ba za mu ƙetare ba ko mu yi tawili, ko kuma misali mu kwatanta, ko kuma mu kamanta misali. duka wannan wala na taqaddamu bayna yaday Allahi wa rasuli ba za mu gabata ba gaba ga Allah ko manzon shi Allah ce ya yi wallazina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli ya ku mu'mine kar ku gabaci Allah da manzo cikin magana ko aiki ba a yarda ba ka bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala in ba ta hanyar da Allah subhanahu in ba ta hanyar da manzanni Allah subhanahu wa ta'ala suka karantar ba shi yasa dukkanin al'ummomin da za su suka gabata inda za su aikata ma Allah wata ibada dan Allah suka yi ba gumki ba suka ma Allah suka rufata da ibada amma sai aka bincika ibadar nan manzanni ba su karantar da su ba ita to Allah subhanahu wata'ala ba zai ba su ladanta ba saboda Allah yana cewa ma arsalna min rasulin illa li yuqa bi idnillah ba mu aiko wani manzo ba daga manzanni face sai dan al'umma su mushi da'a da umarnin Allah yi ma manzanni da'a Allah subhanahu wata'ala shine umarni wa atiyu Allah wa atiyu rasul bal na kuli istawa bila kai muna cewa Allah ya daidaita bila kai ba tare da kwatantawa ba wa anna lahu wajhan kuma Allah yana da fuska wadda ta dace ma za ta shi kama qala ta'ala wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram Allah subhanahu wa ta'ala ce wa yabqa zai wanzu bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya karar da komi da kowa kamar yanda da halittu Allah bai yi su ba Allah yi su wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram abinda zai wanzu ya tabbata shine fuskar ubangijinka ma'abucin girma da kuma karamci subhanahu wata'ala wa anna lahu yadayn kuma zatin Allah subhanahu wata'ala yana da hannaye kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗi kuma hannayen da suka dace ma zatin Allah subhanahu wata'ala Allah ta khalaqtu bi yadayya ka gani Allah subhanahu wataala ya ce mashi nan ma mala'aka mi hare ka an sa sujuda kai sujada bima khalaqtu bi yadayya ga abin da na halitta da hannayena wa anna lahu aynayn kuma lalle zatin Allah subhanahu wataala yana da idanu wanda suka dace ma siffar zatin Allah ba mu san ba kaifiyar yanda suke kama qala ta'ala kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗi dangane da jirgin annabi Nuhu alaihi salam Allah ta tajire bi ayunina tana gudana bi ayunina amma a ganin idanunmu tajire bi ayunina tana gudana a gani na idanunmu ma'ana Allah subhanahu wataala ce jirgin nan tana gudana a bisa ganinmu kaga Allah ya tabbatar ma zatin shi subhanahu wataala da gani da kuma idanun da suka dace ma zatin Allah wa annahu yaji'u yawmal qiyamati kuma lalle yana daga siffar zatin Allah subhanahu wataala wadda Allah subhanahu wata'ala ya ambata cikin Qur'ani ya ji yawmal qiyamati ranar alkiyama Allah zai zo zawwa wadda ta dace ma satin shi wannan sifa ce wadda suka fi'iliya ikhtiyariya duk lokacin da Allah ya ga dama subhanahu wata'ala yakan zawwa zo wadda ta dace ma satin shi wa mala'ikatuhu da kuma mala'ikunsa kama qala ta'ala wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa Allah subhanahu wata'ala ce wa ja'a rabbuka Ubangijinka ya zo, saboda tabbacin zauwar ta Allah subhanahu wa ta'ala a hilin kiyama don yin hisabi sai Allah ya ce waje a rabbuka. Ubangijinka tun tsaye ya zo wani malaku saffan saffa. Mana ka sauwara an yi an ƙare kamar ga Allah subhanahu wa ta'ala nan ya zo ya ƙare dukkanin hisabi mala'iku kuma sun jeru sun yi sahu sahu. Wa annahu yanzil ila sama'i dunya kuma Allah subhanahu wa ta'ala yanzil yana saukowa ila sama'i dunya zuwa sama ta duniya shine sama ta daya. kama ja a fil hadisi kamar yadda hakan ya tabbata a hadisi kaga wannan shi ma siffa ce ta zatin Allah subhanahu wataala siffa wadda take fi'iliya ikhtiyariya wadda Allah subhanahu wataala yana yi duk lokacin da Allah subhanahu wataala ya ga dama manzo sallallahu ya bada labari yanzu da rabbuna ila sama'i dunya ubangijin mu mahalicin mu yana saukowa sama ta daya shine ya buƙa sulusul lailil akhir lokacin da ɗayan kaso uku na dare yayi tsura Allah ya kan sabkowa ya yi kirari ina mai neman gafara ina mai kira amsan ina mai bukata mai roƙo in biya mushi bukata ya ce wa nau yanzu ila sama'i duniya kama ja fil hadith kamar yadda ya tabbata a hadisi walan yaqulu shay'an ahlus sunna walan yaqulu shay'an ba su zamanto suna faɗin wani abu ba dangane da zatin Allah illa ma wajadu sai abin da suka same shi a rubuce fil kitabi cikin alqur'ani waja'at bihi ruwaya kuma abin da hadisai suka zo an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam haramun ne ka kwatanta ko ka sinana ko kuma ka siffanta zatin Allah subhanahu wata'ala da wata siffa matsar je siffan nan ba Allah bane siffanta zatin shi ko kuma manzannin shi suka siffanta zatin shi haramun ne mutum ya siffanta zatin Allah da wata siffa ko ya kore ma zatin Allah wata siffa in dai ba ya samu wannan baccin Qur'ani ko kuma sunna wannan kuma shine aqida ta ahlus sunna wal jama'a ba su yarda da tabbatar ma Allah subhanahu wataala wani abu ba ta hanyar hankali in ko kaga sun tabbatar da wani abu daga irin abubuwan da yake na tabbatarwa a hankali to abin sai da Qur'ani ya tabbatar da shi sannan kuma hankali ma sai goyi bayan wannan abin wa qalat al mu'tazila mala ya ce mutazila sun faɗi yanzu nan kaga ya fara da aqida wadda take ta gari sa'alin sunna wal jama'a Allah tabbatar rabu a kansa kuma ya karɓi mu a kansa ya rabbal alamin wa qalat al mu'tazila firka ta mu'tazila wanda ya gabata mu'tazila firka ne waɗanda suke mabiya wasu ibn asa da irin su ma'amar wanda firka ne wanda suka fulla tun zamanin tabi'ai ma'ana zamanin tabi'ai almajirai na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda an faɗi cewa mu'tazila suna da waɗansu usuli nasu guda biyar wanda usul nan na mu'tazila guda biyar su ne kamar usul wanda suke na imani wajen ahlus sunna wal jama'a guda shida su kuma guda biyar ne wa zai lissawo na'am
tauhid mhm al'adu aha al-mawdila bayna al-amrayn mhm al-amru bil ma'ruf wal nahy 'anil munkar mhm su su biyar kenan suna da tauhid a tauhid wajen su shine mi kore siffofin Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana a kore ma Allah subhanahu wa ta'ala gabaki ɗayan siffofi ta yadda duk siffar da Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar ma kai sai a kore ta a ce a ba za a ce ba Allah subhanahu wa ta'ala yana da wannan to wannan ɗaya ne daga ciki shi kuma al'adiluha korewa a al'adil a al'adalu ko ya zo baki nan wancan kenan wannan su ne usul guda biyar wanda suke na mu'tazila wa qalatul mu'tazila inna allaha stawa ala al-arsh mu'tazila suka ce Allah ne dai ga al-arshi bi ma'ana staula suka ce ma'ana istawa shine istaula Allah subhanahu wata'ala ya yi rinjaye akan al'arshi kenan sai suke tawilin istawa da istaula wanda a ƙarƙashin wannan sukan kawowa kenan baiti wanda suke istishhadi da shi na sal an-nasarani wa ya race baiti na'am قد استوى بشر على العراق نعم.
من غير سد أو لم يقال نعم كنفس لا شاق استوى بشر على العراق بغير سيف ولا دم مهراقي ومن غير سيف ولا دم مهراقي وكما بالسيف استوى بشر على العراق da takobi ne bishir ya zamanto ya yi rinjaye ga a, a, a iraki saboda haka kenan sukan kawowa wannan a matsayin wani shine kenan tawili na istawa wanda kuma na
آه، مسألة تفتح العلم na كم بنظري هنا شبه na kan cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi yake jarrabawa a cikin ayyukan da yake zuwa na kenan dukkanin abin da bawa ya yi kenan Allah ba zai kama shi da wannan ba saboda kenan tuntuni ubangiji su ba an gudanar da shi shi kawai kenan sarrafa shi ne ake yi ba shi da wani ba ba shi da wani laifi cikin duk abin da ya zama to ya aikata saboda haka inda Allah zai mai azaba kaga kenan suka dangana zalunci wannan kuma fassara istawa da istaula malamai sun yi bayani dalla-dalla da shekul islam bin taimiyya yana da risala wadda ya kawo huskoki wajen guda ashirin wadda suke nuna bacin fassara istawa da istaura haka ibn qayyim shi ya ambata ma wajen fuskoki daban-daban wajen fuska arba'in da wani abu bi ma'ana istaula wa zakara maqalatul ukhra shi na cikin lamiya tashi yaje cewa qubhan liman namaza al-qur'ana wara'ahu وإذا استدل يقول قال الأخضر وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول فقال وذكر مقالات أخرى سي أما فودن سوما غنغنون ودن نسكي دبام ندبام وقال أيضا أبن حسن الأشعري كما دي مال أبن حسن الأشعري يا فدي في كتابه الذي سماه الإبانة عن أصول الديانة a littafin da ya kira shi da suna al'ibana an usulul diyana al'ibana an usulul diyana ya rubuta kenan akan aqida shi da kuma abin da shine karshen rayuwar shi da kuma karshen lamarin shi maqalatul islamiyyin ya kawo firak mabambanta mu'tazila khawarijawa duka ga irin muna aqida su ga irin abubuwan su nauna da kuma bayyana na ahlus sunna amma cikin al'ibana an usulul diyana kenan yayi bayani akan abin da shi ma shine aqidar shi في كتابه الذي سماه الإبانة عن أصول الديانة وقد ذكر أصحابه يشي طالبا أبو الحسن الأشعري سأنبت أنه آخر كتاب صنفه شين للتابي نكر الشيوان أبو الحسن الأشعري يربوتا وعليه يعتمدون كما طالبا أبو الحسن الأشعري akan al'ibana suke dogaro fi zabbi anu in za su ba da kariya a dangane da shi inda man yaba anu alaihi gurin waɗanda suke mai suka kenan me madogara ma'ana littafin da yake nuna cewa abul hasan al-ash'ari ya bar mu'tazilanci ya bar kullabiyanci kenan littafin da ya rubuta na ƙarshe kuma mutum ana mai hukunci da abin da ya cika da shi ƙarshe saboda haka kenan abu na sani ashari ba za mu yi hukunci da cewa mutazzili ko kuma kullabi ko kaza a abu na sani ashari wanda yake sunni su kuma waɗancan da suke dangantuwa zuwa ga abu na hasan ashari suke cewa shi kaza wannan duk wanda ya jiyo shi ya jiyo abin shi amma abu da hasan ashari tuban shi ta tabbata ta yadda ya yi bayanin tafarki wanda yake na gaskiya shine kuma dama ka'ida fasulun fi ibadat tsauri ahlil haqqi was sunna yace fasali fi ibadat kin bayyana tsauri ahlil haqqi magana ta ma'abuta tafarki na gaskiya wa sunna ma'abuta bin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa in kana fa'ilun inda mai faɗa zai ce kada an kartum qaulal mu'tazila kun yi inkarin qaulal mu'tazila har ma ka ce mu'tazilawa ba kan daidai suke ba wal qadariyya sannan kuma ka yi inkari akan qadariyya anan qadariyya kenan nufatul qadar yake nufi masu korewa qaddara wanda kuma suna tare da mu'tazila nufatul qadar kenan wal jahmiyya da kuma jahmiyya jahmiyya su kuma waɗanda kenan suka kai matsa wajen tabbatar da kaddara har ma ya kai su zuwa ga aljabar wal haruriya wanda wannan musazzila ya gabata shi a mabiya kenan jamuni wasu bin hatsa wannan kadariya mabiya na babar juhani sai kuma wanda suke jahamiya mabiya jihar bin safwan ɗalibin jihar bin dirham ɗalibin tsalut ɗalibin aban wanda yake dan yar uwan Labid ibn al-Asam al-Yahudi bai Yahudan da ya ma mazala sassan sihiri wanda a farko Sheikhul Islam a muqaddima ya bayyana cewa aqida ta Jahamiyya aqida ce wadda tushenta daga Yahudawa suke saboda malamin Jaham bin Safwan Ja'ad bin Dirham wanda saboda riddar shi ta sa aka mishi yankan rago shi kanshi ma Jaham bin Safwan kaga shi ma dai karshe Salmu bin Ahmad gwamna wanda yake na marwa shi ma shi ya zamanto ya mashi yanka shi ya zamanto kenan ya zartar mai da hukunci wanda yake na kisa za ka samu cewa mu'assila masu kore ma Allah subhanahu wataala sifofi masu gabatar da hankali duk in ka bibiya karshe ko dai ka samu cewa wanda an zartar musu da hukunci ne na kisa karshen rayuwarsu ko kuma ka samu cewa waɗanda wasu ma karshen rayuwarsu sun samu taɓin hankali sai kuma waɗanda za ka samu cewa kenan karshe sun barranta sun yi aƙida amma kuma Allah ya taimake sun barranta wal haruriya da kuma haruriya wannan haruriya khawarijawa kenan su ne waɗanda suke kenan khawarijawa yan tatsi ne wal rafiza da kuma rafiza su ne yan shi'a wanda rafiza firka ne daga firka ta shi'a wal murji'a da kuma murji'a wanda murji'a su ne mutanen da suke cewa kawai imani ƙudiri ne wanda yake na zuci da faɗi na baki wanda suke jinkirtar da an kira su murji'a saboda suna jinkirtar da aiki akan kenan abin da ake kira da imani suna jinkirtar da aiki akan abin da ake kira imani ko kuma an kira su murji'a saboda wannan raja'i da suke duk yanda za ka yi sabo to su kawai wannan saban baya cutar ma da asalin imani in dai ka yarda da Allah su ka hudi a baki to ko an kare duk abin da za ka aikata ko ka yi yahudanci ko ka yi kiristanci ko ma duk mi za ka yi su la zurul ma'asiya ma da iman su kawai in dai asali ka mai kauya to duk saban da za ka yi su wajen su kada turba kuma sannan su a aqida ta murji'a Allah kare mu ya tabbatar da mu a kan tafarki wanda yake nagari a aqida wanda take ta murji'a su imani babu wani karuwa da raguwa babu a cewa ne yayi wani imani a su kawai imani bai ɗaya sau da haka ya ce kenan da wani zai ce kun yi inkarin wane ba daidai bai ke wane ba daidai bai ke kaga wannan shine lazim kuma shine tafarki wanda yake na ahlus sunna wal jamaa aqida kaza ba ta da kyau aqida kaza ba ta da kyau aqida kaza ba ta da kyau to tun da ka ce ba ta da kyau mi ce mai kyau to la budda kenan dole a yi bayani aqida ta ahlus sunna wal jamaa kaga inda abin yake sannan ba a wadatuwa da ce a kawai kai ka wadi naka ka kyale na wasu a'a dole ai he kai bayanin cewa waɗancan duk ba su da kyau sai kuma ka faɗi wanda yake mai kyau in ya so kuma mutane ya su alƙalanci sai ka faɗi rashin kyan wancan abin sai kuma ka faɗi kenan wanda yake mai kyau din shi yasa zaka ga qur'ani cike yake da raddi zuwa ga yahudu da na inda a ce qur'ani bai fatattaki yahudanci da kiristanci wanda da wasu za su ce duk bai ɗaya ne amma baro baro za a kama suna a kama sunan fir'auna a ce kaza a kama sunan hamana a kama sunan abu lahab kaga haka qur'ani yake kama sunaye na wanda suke hallakaku dan saboda a nuna ma tafarkin na hallaka ne kuma a duniyance wannan abin duk ana yin shi a duniyance ma babu wasu masu yada manufofinsu a duniya ma ka cire addini ba ce suna kama suna suna kama suna yan siyasa kaga suna kama suna kaza duk ana yi to kuma addini ne za a ce kawai ba za ka hudu ba kaza mara kyau ne saboda mutane hankalin su ya sha bambam mai hankali yana ganewa da ishara wanda bai bi ishara sai fahim wani kuma dole ya kawo tsoka ce mai kazan nan wa bashi da kyau kaza da kake ga giya haram ce kaza haram ne sai kawo tsoka ce mai sai da kaza kaza ne mai sai da kaza kaza ne to kuma haka su ma a sa na tahiya wanda take mara kyau dole kenan wannan a same shi yace to fa'arifuna qaulakum fa'arifuna qaulakum ku sanar da mu maganar ku allazi bihi taquluna wanda kuke fadi in kun ce in kun yi inkari ga mu'tazilawa kun yi inkari ga qadariyya kun yi inkari ga jami'a kun yi inkari ga haruriya kun yi inkari ga rafida kun yi inkari ga murji'a to ku gaya mana maganar ku wanda da ita ce kuke fadi ka ga misali mutum ne ce sajjaniya ba kyau kadariya ba kyau shi'a ba kyau kaza ba kyau misali to kaga wanne ne kuma daidai kin kaga kuma kowane bangare na fari wani zai ce shaggumi ya yi kaza wani ya ce kaza kaga asali inda aka fara ji mafi yawa an fara ji ne a bakin waɗanda su suka khalafa ma daidai shaka mahmudu gome kafin ya kira sunayen su suka fara dinga kiran sunan shi su ce kaza su ce gunguman wuta su ce kaga bakin su aka fara jin jikon shek mahmud gumi da abubuwa marasa kyau to kuma sai wanda suke ka abin da ya suka za suka ce a'a malam bai yi malam ba sau da haka kenan tun da ko kamu sunan malamin mu to mu ma gashi za mu yi kama kaga za su ce dan taimiya kuma gehe ɗaya kai kuma ka kama sunan nasu wani wanda kuke tarawa ya ce a ba a fa kama suna kai yanzu wani kan yi ida kamar sa'an so za ka ji mutum yana ce dan taimiya mu bin mu jin ciwo kenan ba mu san darajar malamin mu bane su je ɗan abdu hagu ce wani ma ba daidai ba wasu ke waɗin suna to ai ka ga waɗannan malamanmu ne kuma aka faɗi duk inda aka taɓa su muna jin ba daɗi to kuma ta ƙaƙada mujarradin mun kama suna mun ce wani bai daidai bai ke wani kuskure ne ka gani to saboda haka kenan wannan bangaren kama suna da kaza dama abin asali haka yake eh zanta a ce in za a yi raddi babu kama suna ba kaza wannan dama ba haka bane sha'anin shi yasa duk littattafai na kowa an ka dauko na duk waɗannan firkokin yadda kaga qur'ani ya kama sunaye to duk waɗannan zaka ga kowa a nashi da kai sunaye yana kama yana faɗi kuma kowa a majalisin shi da karatun shi yakan kawo sunaye ya faɗi ila lahu saboda haka farji kula qawlakum ku sanar da mu maganar ku allazi bihi taquluna wanda kuke faɗi da ita wa diyanatakum da kuma addininku allati biha tadinuna wanda kuke bauta ma Allah ila lahu sai a ce mai qauluna allazi naqulu bihi maganan da ita ce aqidar mu wa diyanatuna allati nadinu biha addinin da shine muke bauta ma Allah at-tamassuk bi kalami rabbina shine riko da zancen ubangijin mu wa sunnati nabiyina da kuma sunnar annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan wannan shine aqidar mu wa ma ruya an sahabatu was tabi'ina da kuma abin da ake rawaitowa daga sahabbai da tabi'ai wa immatul hadisi da kuma limaman hadisi wa nahnu bi zalika mutassimuna mu muna riko ne da alqur'ani da sunna da kuma asar na sahabbai wa bima kana yaqulu abu abdullah ahmad ibn hanbal da kuma irin abin da baba abdullah ahmad ibn hanbal kaga yanzu wannan abu abdullah wannan abdullah ibn ahmad ibn hanbal iya daga wanda ya zo a kurun waɗanda suke mufassala ɗa ne na imam ahmad ibn hanbal wanda ma ka ya kwankwaɗi ilimin imam ahmad ibn hanbal kamar me wanda ma ake ba da a janibi na fi da ake nuna rusukin shi da tabbatuwar shi ake jinjina mushi babu wasu wanda za su yi rubutu a kan aƙida face sun jinjina mu abdullahi ibn imam ahmad ibn hanbal sai ne daga cikin waɗanda suke malaman da suka hidimta ma addinin musulunci amma kaga da koyon da yake kama sunan shi kaje ya kwatanta da wannan yaron ko kaza kuma jama'an shi wanda suke tare ba su nuna mai kuskure ne kai ba ma shi ba al-imam ahmad ibn hanbal kai shi wanda suke hanabila ma gabaki daya akwai wanda suke jahamiya zaka suna dangana hanabila da cewa mujassima suna dangana hanabila da cewa mujassima saboda yanda imam ahmad ibn hanbal kenan ya tabbata kan tabbatar da wannan yace wa maru ya an sahaba wa tabi'ina wa immatul hadith wa nahnu lidhalika mustaslimuna mu muna riko da wannan wa bima kana yaqulu abu abdullah kuma da abinda imam abu abdullah ahmad ibn hanbal naddara allah wajhahu Allah ya ni'imta fuskar shi ya kace an-nazra shine kenan ni'imta ko da tashdidi ko da wannan kenan nazara ko kuma nazara shine hassana wa na'ama Allah kyautata ya haskaka fuskar shi wujuhun yawma idan nazira ila rabbiha nazira wannan kuma ita ce sima ta wanda ya tafi akan matafiya ta ahlus sunna wal jama'a shine zai tashi ranar alkiyama yawma tabiyatu wujuhun wa taswadu wujuhun abdullahi ibn abbas ya ce yau matabiyatu wujuh ahli sunnati wal ikhtilaf ranan da fuskokin ahli sunna da haduwar kawuna za a tashi suna kyalle wujuh kalkamar lailatul badr kai ka ce wata ne da ran cika shi yace nasara Allah wajahu wannan yana nuna ma yanda magabata suke girmama malaman da suka rayu akan tafiyar da sunna saboda Allah ta da kuma kira kan sunna saboda Allah ta abinda ake bukata ida su ahli sunna wal jama'a dukkanin mutumin da ya ba da gudunmuwa ya tabbata ya taimaka ma mata tafiya ta sunna to kai abin da yake kanka ka mushi addu'a walladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ghafurur rahim kaga yanzu ne shekul islam yana nakalto maganganun waɗannan malaman a inda suka dace ma daidai tare da cewa tare da cewa shek abdulkadir aljiyali da muka ida da nakalin shi ne kawo shin shekul islam ya wafaka ne ɗari bisa ɗari to amma ga shekul islam ya nakalto magana shi ka gani duk waɗancan raguwa waɗanda ya dinga nakalto maganganunsu daga wanda suke ulama kalam ya nakalto maganganunsu kaga ai suna da wasu ma'asir da nasu daban nan kusa ma abu da hasan ashari ne yace laysa bi jismi kaga yace Allah laysa bi jismi yanzu wannan ba ba ba ida bane ba abinda Allah subhanahu wataala bai kore ma kanshi ba kaga sai ya kawo korewa amma shekul islam ya ce ya nafara ya ce kaza ya ce kaza kan shi bai wannan ba wannan yake nuna maka kuskuren da ake samun waɗansu daga ‘yan uwa Allah subhanahu wataala ya datar da su zuwa ga gane ma daidai yadda suka ɗauko katafila suke neman su rusa sahiya ta sunna gabaki da wanda kaga ba za a kausasa ba irin yadda su ɗin suke kausasawa su duba malamin da tun kan su fara sa wando tun kan su fara sa wando ke kira zuwa ga sunna wataƙila ma malamin su ma a wajen shi ya fahimci sunna su dinga siffanta shi da wasu abubuwa marasa kyau ina alaƙa tsakanin wa'azi da kuma ce ma mutum wawa mara hankali sakare wanda bai san dan Allah wannan kawai iya abin da zamu ce wani Allah mutum dama ya saba bai gama rabuwa ba da fale ka san da koyin na in mutum ka san abin da mutum ya rayu kan shi fi sami lafiya wannan kenan wataƙila wanda ya saba da irin rashin sanin girman manya to yakan sakin bakin shi aka wannan amma mu aqida ta ahlus sunna wal jamaa ba ma wanda yake da wani juhudin shi ba sai muka samu kuskure da shi kawai amma gaba ɗaya kawai inkarul alani kawai yanzu komi yana yi kawai a manhaji inkarul alani kawai ya ma shugaba inkari a saman mumbari kuma a matsayin shi wani wanda shi yana daga cikin ulil amri ya yi wani zina amur wasu ila wasu rasul ulil amri minkum ulil amri nan malamai sun shiga masu mulki sun shiga ciki to yanzu kawai ya mu ɗauki ɓangaren sai shi za mu kare mutuncin shi kawai shugaba ko azzalimi ne ko kaza yake ko wani shugaban ma kai ba shi da ma alaka kai da addinin ma kai da ka san ma yanda yake kin kana sai kai mamaki yanda ma ke kin ma tahiyar ya zama ma kan da garki ma akan tahiyar ma su kwana kuma yanzu ka zo malamin da ya ya yarda kan wannan duka mazafiyar duk ɗaya ce kawai a nan ne ko ka samu sabani da shi ka ce mai wawa ka ce mai dan tasha ka ce mai dan daba ka ce mai kaza ka ce kaza kuma alhali mutumin da wala Allah ma zai iya aihuwar ma'aihiyar mutum misali shin wannan tarbiyya ce aina ce da wannan tarbiyya aina ne inda aka ce ya halitta ayi wannan in kuma kun ce a ai malamin jarhi jarhi da ta'lili don wani lokaci wani ya ce ai dole addini ya halitta mu in ci mutuncinka to dan Allah irin wannan maganganun shine maganganun da suke faɗi su fa ka ɗauki maganganun ma da suke faɗi wanda suke da alaƙa addini nawa ne wanda ƙarshen rayuwarsu suke tana dama suke tana dama kawai kuma ina za ka ga irin su imamul bukhari ma na cewa fulanin kazzabun dajjalun kaza kaga bangaren da suke inda suka ce kazzabun dajjalin duk bangaren wa abin da ya shahi ƙarya ne ka lura ba bangaren ƙarya ne in bida ne bangaren kaza amma irin sakin halshe da ƴan uwa suke yi wasu daga matasa fi sabilillah wannan ba girmama ba ne addinin musulunci inna min ijlalla ikrami bi shaybatul muslim girmama musulmi mai hurhura kai ko da wannan musulmin da yake da hurhura ba masafiyan mu ɗaya da shi ba ba matafiyar mu ɗaya da shi ba matsar yana daga ahalin kibla to muna kokarin mu karanta mushi waɗansu ababe akwai magana ta baki wanda labudda mutum ya iya da harshen shi maganar batsa ba ta da alaka da addini a shari'a ba ta da alaka da addini kaza bai da alaka wannan abubuwa ne na umurul jahiliya yasa lokacin da bilal lokacin da abu zar ya samu sabani da bilal da ya ce mishi ibnu ibnu sauda kaga nan san sai a ayyarta hu bi ummihi innaka mu'un fika jahiliya to kenan irin wannan abin da yan uwa suke yi gaskiya kauce ma tarbiyya ne ba daidai ba ne kuma bai daga manhaji na ahlus sunna wal jama'a lalle babu wani malami daga malamin da ya tabbata malami ne wanda yake karantarwa kan wannan kuma suna cin mutuncin malamai bayin Allah wanda suka ma sunna hidima kaga wannan abin yake jayewa sai misali wasu su ba san buwaye da fitar rabi'a sai su jayo ana zagin daftar rabi ka gani sai su jayo a dinga zagin daftar rabi shin daftar rabi ne yace ka ce ma wani kaza ko kai kaza ko kai kaza ka saba ko alaka tsakanin wannan saboda haka wannan abin da mutane suke yi kuskure ne wani lokaci kuma kuskuren da ake samu rashin ɗaukar ilimi gaban malamai ya jaza ma wasu wannan abin ɗaukar ilimi ta hanyar salula ta hanyar abin nan iya daga abin da ya jaza musu faɗawa cikin rashin sanin kima ta malamai da kuma mutunci wanda yake na malamai amma ahlu sunna ba su ba su zubar da malami saboda kawai wani kuskure da aka samu yayi ko da ko a baba aqida ne shine abin da shekul islam yake yawan maimaita a gurare cewa inda duk malamin da ya kuskure za mu guja shi yace lalle kai da ba mu dau magana ba hasa da irin ta su sai na baka kai da ba wanda zai sha ma a wannan al'umma din gabaki daya ya ka ce duk wanda ya kuskure za a zubda shi da babu wanda zai sha a wannan al'umma saboda kana son ka ce kenan ma'asumi ne mutum to kaga kuskuren da ake samu za ka ga suna sakin harshensu a kan malaman da suka tsarar da rayuwarsu a da'awa saboda kawai waɗansu kusakurai da aka samu wanda ba su yi ba a lissawa su da hannu Allah kare ya ce nazzara lahu wajhahu wa rafa'a darajata Allah kuma ya daga darajar shi wa ajzala matubata Allah ya kaurara ladan shi qa'iluna da maganar shi ce muke faɗi kaga wannan yana nuna maka kenan menene karshen lamarin abu na sani karshen suka suka tuk karshen suka suka tuk ka gani saboda ba ba kowa bane da sai in ta sabi ga haka a wancan lokacin yanzu ka ga abu ne mai sauki go to a wancan lokacin ka hudo ka hudo ka hudo wannan a duniya ta jahiliya ai karshe kenan kaga yanzu an yi karshen bara'a kenan shi yasa ita sunna babu kuya ana akwai kuma waɗanda su kuma wani Allah sababin su aka samu ɓullar waɗancan masu zafin shi yasa musulunci bai raba da abubuwa guda biyu bai yarda ba da tafriqi da kuma ifrati kai sako sako kuma kawai ka dinga ja da ba saboda in yanzu kai sako sako karshen ta huta za ka yi ka gani yanzu wanda yake sako sako ya bar wancan yayi wancan yana to yanzu karshe za ka waye gari duka ma kuma ka neme shi ka rasa shi ko kuma sai dinga nuku inda ake sai hutu bayyana sai ki bayyana inda har ake kai ka gane babu yadda za a gani ita sunna komi a hili yake kurum babu wani abin da ake riya ba mu da wata aƙida da sai ɗan gida ne ake gaya ma ita ba a hutawa da ita kawai duk duniya aƙida komi a hili yake babu wani littafin da muke nukutu muke ɓoyewa wanda ban mu so a sani komi ɓarɓaro ki a hili yake babu wani abin da ake ɓoyewa babu kuma abin da ake cirewa cikin wani littafi in ku kaga an cire ma to asali a can tushen inda wannan littafi wanda ya kwafa shine ya kuskure amma in ka bincika za ka ga wata ɗaba ko an tabbatar da wannan in kuma ba tabbatar ma za maka ishara cewa wannan ga inda yake a nuska kaza akwai shi nuska kaza akwai shi amma babu wani littafi na sunna wanda malaman sunna ba su tsayi ba akai aka bi diddigin shi babu kuma wani littafin da za ka ga misali an ce ma kaza kuma ya zama ba shi bane yanzu al-ibana al-usul biyana akwai masu kore shi daga Abul Hasan Ashari to in ka kore shi daga shi ya za ka yi kuma da irin agwan da ibn asakir ya tabbatar har ma ya tabayyana kadhibul muftari kaga littafi ma rubuta تبين كذب المفتري انا ابي الحسن ابي الحسن الاشعري kaga ya tabbatar da abul hasan ash'ari yana da wannan littafin ba wai a'a yau bane aka ce yana da ko wannan zamanin risala kin sananniya ce tana nan a kenan gidajen tarihi maqtutat nasa suna nan kuma ishara na malamai sa'annin shi sun yi ishara zuwa ga ita wannan risala wa rafa darajatahu kuma sannan Allah daga darajar shi wa ajzara walima qala fa qawluhu mukhalifun duk aqidar da ta saba ma magana shi kuma muna saba mata li'annahu al-imam al-fadil saboda shine jagora mai daraja wa ra'isul kamil shine kuma shugaba wanda yake cikakke alladhi abana Allah bihi al-haqqa wanda da shi Allah ya bayyana gaskiya wa da fa'ali dalala Allah ya tunkuɗe ya mangare barna da shi wa awdaha bihi al-minhaj Allah ya bayyana tafarki na daidai wa kama abi bid'al mubtadi'ina da Imam Ahmad ne Allah ya mangare bid'ar duk wasu ɗan bid'a wa zaygan za'ifina da kuma fandarewa da karkacewa karkatattu wa shakka shakina da kuma kokwantan masu kama mutane kokwanto cikin addini farahmatullahi alaihi jin kan Allah tabbata gare shi min imamin muqaddamin na daga jagora wanda yake abin gabatarwa wa dalilin mu'azzam wanda yake mai daraja abin girmamawa wa kadirin mufaham wanda yake jagora abin ba mu fahimta wanda Allah subhanahu wata'ala ya fahimtar da shi tafarki wanda yake na daidai ya tabbata kaga yadda ake kwarzantawa ake jinjina ma malamai waɗanda suke na sunna to da ita sunna a hili take jagororinta a hili suke babu wani buya cikin wannan haka kuma ake buƙatar ahlus sunna ya zama sabanin da zaka ga wasu sai su nakalto magana ta waɗansu daga a'imma ko na ash'ariya ko kullabiya ko waɗansu daga sufiya sai kuma su dinga jinjina musu idan sau da sun yi fice ko a ko a loga ko a kaza ko a bida kuma gehe ɗaya su waɗancan ɓangaren in sun nakalto namu ba su jinjina wasu ma saka ya suke da suna kaga wannan kuskure ta kaka kai za ka zo kana jinjina ma nashin kuma kabar naka ba tare da jinjina ba ba tare da abin nan ba wannan abin iya daga kuskuren da aka samu har ma ya sa wasu daga karkatattu suka samu dama ta bayyana miyagu aƙidinsu wannan yasa ake bayyanar da aƙida ta maguzanci kamar kaba haƙiƙa ta ga yanzu ya haƙiƙa hutuwa suke ya za a ce barawo ya huto bayyana barawo ne dan sai da wiwi ya bayyana dan sai da wiwi ne dan aikata kaza ya bayyana shi dan wannan ne kuma kai polis ka dinga rubutu an cewa ka ce a ba haka ba mabannaci ya huto ya ce kuma kai he ka ɓoye kai da mai kama ne yanzu beraye sun hoto suna ta yawo mazuru ya dinga nadewa kaga ai abin da koyon ciki wannan abu ka gani kai da kake da gaskiya ta ai baka da wani buya da kuma abin nan ka hoto ka bayyanar da aqida ka ko shi addini hili ne fasu da abi masu umar da gani wa jumlatu qawlina yace jumla fadan mu anna naqirru billahi muna tabbatar da samuwar Allah wa mala'ikati da mala'iku kutubihi da kuma littattafai wa rusulihi da kuma manzanni al-imani bin rusul yana tabbatar da imani da kulli ma ja'a bi rasul kenan imani da manzanni ya hada imani da abin da manzan ya zo da shi in ka yarda da akwai manzo to dole kuma tunda dai ka yarda shi manzan wa ma yasifu anil hawa in wa illa wahyuha baya furta san rai duk abin da kaji ya faɗi wahayi ne Allah ya mushi kaga Allah ya ce wa ma yasifu anil hawa bai zama yana furta hawa san rai ba in wa illa wahayi ba duk abin da kaji ya furta abin da ya furta nan qur'ani ne abin da ya furta nan hadisi ne hadisin nan kudusi ne ko hadisi ne nabawi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun ka gani saboda haka so kenan imani da rusul ya shigar da wannan wa bima ja'u bihi min indillahi da kuma imani da duk abin da suka zo da shi daga Allah wa bima rawahu thiqatu da kuma imani da abin da amintattu suka rawaito shi arsulullah sallallahu alaihi wasallam daga manzo Allah sallallahu aqida ta ahlus sunna wal jamaa ba kowa bane yake karbar hadisin shi ba kowa bane yake karba aqida wajen shi ba kowa bane yake karban ilimi wajen shi la budda inna hadha al ilma dinun fanzuru fanzuru amman ta'khuduna dinakum to da haka kenan rawahu ta rasulullah sallallahu la naruddu min zalika shay'an ba mu mai da wani abu daga wannan wa anna allaha wahidun Allah makadaci ne la ilaha illahu ba abin bauta ma fasatantarsa sai shi kaɗai subhanahu wa ta'ala ma'ana wahidun Allah shi kaɗai yake a cikin rububiyya a cikin uluhiyya a cikin al'asma wa sifat to da haka duk siffar da aka ce ma siffa ce ta zatin Allah to babu wani cikin halittun Allah da yake kamanceceniya da wannan siffa ce to da haka kenan in ka rike wannan ka zauna lafiya la ilaha illahu kuma sannan babu abin bauta ma fita cancanta sai Allah subhanahu wataala haƙƙin bauta yanda shi kadai ya halicci halittu babu wanda ya kama mushi wajen halitta halittu to kuma Allah bai sa ba haƙƙin bauta ga wani yanda shi kadai yake arzuta mu yanda shi kadai yake gudanar da al'amurra to kuma haka Allah subhanahu wataala shi kadai ne ya cancanta da bauta faradun Allah shine makaɗaici samadun shine kuma abin nufi da bukata wanda dukkanin halittun Allah tun daga kiyashi zuwa giwa babu wata halitta face mabukaciya ce zuwa ga Allah subhanahu wataala saboda haka ubangiji bai halicci halittu ba dan saboda su taimaka mai lam yattakhiz sahibatan Allah bai riƙi mata ba wala walada bai riƙi da ba wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bawon shine manzo ne na Allah arsalahu bil huda wa dinil haqq Allah ya goshe da shari'a da addini na gaskiya wa annal jannata haqqun yace aljanna gaskiya ce wannan haqqun wannan haqqun wuta ma gaskiya ce wannan kuma dan raddi ga mu'tazilawa wanda aqidar su ba samar da wuta ba ba samar da aljanna ba sai daga baya wa anna sa'atu la rayba fiha kuma alkiyama mai zawwa ce babu shakka wa anna Allah ya ba man fil qubur kuma Allah mai tada dukkanin waɗanda suke cikin kaburbur rayu wa anna Allah mustawin ala arshi sannan kuma ubangiji subhanahu wataala mustawin ya daidaita ala arshi ga al arshin shi subhanahu wataala al arshi na Allah subhanahu wataala shine mafi girma cikin duk halittar da Allah subhanahu wataala ya halitta shi yasa Allah ya ce rabbul arshil azim an yi sabani shin al arshi da shi da alƙalmin kudura wanne ne wanda aka fara halitta wasu suka ce alƙalami aka fara halitta wasu kuma suka ce a'a al'arshi aka fara halitta saboda suka ce alƙalami shine kenan wanda awwal ma khalaqa Allahu al-qalam halittar da Allah fara halitta alƙalami sai Allah ya ce mai rubuta wasu suka ce a al'arshi ne saboda kenan lokacin da aka umarci alƙalami ya rubuta wa kana arshuhu ala al-ma'i al-arshi tani yana karuwa shine ibnu qayyim sun kafi su shafi yake cewa wannan su mukhtalifuna fil qalami alladhi bilkalamin ladi katabar qada'a mutane su yi sabani akan kalamin da ya rubuta bihi min ad-dayyani ka gani ma kana qabla al-arsh aw huwa ba'dahu qawlan inda abi ala hamzani wa naqu anna al-arsh qabla bi annahu yace qabla al-kitabati kana za arkani magana ta gaskiya al-arsh shine aka fara halitta wa anna Allah mustawin ala arshi Allah ya daidaita ya daukaka akan al-arshin shi kama ƙala ta'ala kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi wurare bakwai a cikin littafin shi yanzu lokacin da ya zamanto ya gagara ga jahamiyya su yi ta'ili su kore istuwa in Allah subhanahu wa ta'ala tun da dai gashi guri bakwai Allah ya tabbatar cin Qur'ani sai suka koma zuwa ga tawili yanzu tun da dai gashi ya riga zo kaga ba za a ce ba a wannan kaza ne to yanzu kuma ya kaga ya zahi ya ka bankare kuma sai aka yi tawili sai aka ce a ba istuwa ba ake nufi istawla ake nufi الرحمن على العرش استوى وأن له وجها كما قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وأن له يدين بلا كف كما قال تعالى خلقت بيدي وكما قال تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وأن له عينين بلا كف كما قال تجري بأعيننا وأن من زعم كجنا أبايا أبو الحسن الأشعري أتشنك قليلا مقالات الإسلاميين يا كونا كما أنا يقارك كاوة abin da yake nuna ma bangaren aqida inda za ka ɗauko littattafai na magabata da na mutaakhirun da na mu'asirun duk za ka ga abu guda ne in ka ɗauko misali kitabu tauhid wanda yake cikin bukhari ka ɗauko misali kitabu sunna cikin sunan ka ɗauko misali a itiqa da ahlus sunna wal jamaa na lalakai a sunna ibnu battah misali a shari'a a jurri misali dukka tattaro a sunna imam ahmad a sunna abdullahi ibn ahmad ibn hanbal dukka tattaro a sunna ta khallal dukka tattaro wannan littattafan da aka rubuta na aqida ka dawo kan littattafan da waɗanda suke mutu a irin suka zamanto sun rubuta littattafan shekul islam littattafan ibn qayyim littattafan zahabi irin su lumatul itiqad kai ka hada ma da duk ragowa irin su abin nan sharhu sunna na albarbahari da irin su sarihu sunna misali duk wannan littattafan ka dawo kan kitabu tauhid na shekul islam al-usul salasa misali qawal arba da duk littattafan da aka rubuta zaka ga babu wani bambanci babu wani bambanci tsakankanin su abin da yake cikin can shine na ce kawai illa zaka ga can an yi hasafin asali can kuma kenan an kawo tare haka ne mataki ake tafiya saboda me yasa su waɗannan mu'asiruna sun ɗauka sun rauraye gwargwadon yadda ragwancin mu da kuma za su karrabo mana fahimta ne ke ne yanzu ka karanta a babe na ibtidai sai kuma ka zo na a babe wanda yake na tawassusi sai kuma ka je can babe wanda yake na kenan wanda yake na karshen ko kuwa na intihari to kaga haka mataki matakin yake to yanzu ka takaita a ƙasa ai wani ba zai zai ce maka wannan wahabiyanci a'a yanzu a je wahabiyanci mu koma tun kafin a san za a yi shar Muhammad ibn Abdul Wahhab ka gani rahimahullahu ta'ala me littattafa aqida suka ce mu koma can mi aka ce kuma mi aka bayyana akan akidodi marasa kyau kaga duka komi gashi nan baro baro to shi yasa kaga bai yi taraji ba cikin ta saboda duk abin da ne kuma duka asali abin ya samu tushi daga qur'ani da sunna to bambancin ne zaka samu tsayoyi ne na qur'ani da sai ne na manzo Allah sunna kawai sai dai ayi bayani da a gani wa na man zama anna asma allahi wanda zai riya cewa suna Allah zairu ba wai siffar zafin Allah bane kana dhallan ya zama batacce wa zakara lahu mimma zakara sai an bata kutan kwace abin da an bata fil firaq cikin firaq cikin wancan kenan littafi na maqalatul islamiyyin ila an qala inda har yace wa naqul muna cewa innal islam wasi'un min al iman musulunci ya hiyarwa da fadi akan imani saboda dukkanin wanda yake kenan wanda yake duka an innal islama awsa'u min al-iman musulunci ya fi imani yalwa saboda dukkanin inda zaka samu mumini to musulmi ne duk inda zaka samu a cikin saboda he da ya wuce mataki na islam sai kuma ya tsara mataki na al-iman amma ba za a ce wannan musulmi bane babu wani abu kuma na ne imani a zuci sai dai al-islam in aka hada su da iman al-islam yana dauka ababe wanda suke na zahiri al-iman sai ya dauki waɗanda suke kuma na kudiri na wanda suke na batsu shi yasa karo hadisu jibril kaga ya ka bayyana arkanin islam guda biyar arkanin iman kuma na yin sakat ya ka bayyana su guda shida wala yasa kullu islamin imanan ba dukkanin musulmi bane zaka ce ma mu'mini kamar yanda qalat al a'rabu amanna wa lam tu'minu wa la tunqulu aslamna wa dinu kuma muna bauta ma Allah bi anna Allah yuqallibul quluba cewa Allah subhanahu wa ta'ala shine mai jujjuya zukata ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمهون التي ونقلب أفئدتهم من يجد يزكى سنس كاغني وأبصارهم بإدانوس كما لم يؤمنوا به أول مرة كما يند كرم فرقو سكا إسا وتربى إيماني فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم da suka bauɗe ma gaskiya ga zo musu da ita sai Allah ya bautar da saboda su suka zaɓi batar sai aka kyale su kul man kana fi dhalalati falyamdillahu arrahmanu madda da gani to da haka kenan wa nadinu bi anna allah kuma muna itiqadi bi anna allah cha lalle allah yuqallibu alquluba shine yake jujjuya zakata bayin usubu aini min asabillahi tsakanin yatsotsi daga yatsotsan Allah kenan muna tabbatar ma zatin Allah subhanahu wataala da sifa zatiya sifa ta yatsotsi wanda suka dace ma zatin Allah wannan aqida ce ta ahlus sunna wal jamaa amma ba mu cewa a yatsa biyar ko yatsa kaza ko ƙasa da wannan ba faɗi saboda mi Allah bai gaya mana ba amma ne labutta ya zama to mun yarda mun tabbatar saboda annabi sa sai na cewa inna quluba bani adam bayna usbi ayni min asabi ar-rahman zigatan bayi suna tsakankanin yatsotsi daga yatsotsin ar-rahman ubangiji subhanahu wataala walau azza wa jalla lalle Allah mai girma da buwa ya zaɓi samawati ala usbu'in zai aza sammai ga baki ɗayansu a bisa yatsa ka leƙa ka ga girman mulkin Allah subhanahu wa ta'ala wa anna Allah ya ba'u samawati ala usbu'in Allah zai dora sama bakwai duka yanzu ana gaya maka wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in dai ka yi imani da manzo Allah kare da inganta hadisin to wajibi ka yarda da wannan amma ya take waye ya ga zafin Allah da zai kwatanta ma amma ba za mu kore ba saboda mi annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu muka kore kamar mun kare ta abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in muka yi tawili ko muka karkatar da wannan ayo a antum alam amilla in muka ce dan mu tsarkake Allah mun fi manzo Allah sallallahu sanin girman Allah ne annabi sallallahu bai tawili ba haka ya karantar da sabai sabai ba su ne bace ya za a ce Allah yana da mu ma muna da kaga mi abin da yake wajibi mu wajibi ne mu yi imani mu yarda Allah yana da wannan sifa din amma haramun ne kafirci ne kuma mu kwatanta siffa din da ta halittun Allah subhanahu wataala saboda Allah ya ce hal ta'lamu lahu samiyya Allah ce wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah ce laysa ka mithlihi shay'un kenan tsintsini babu kamanceceniya shi yasa ma yi aka ce ma saman bakwai ga baki ɗaya Allah zai dora su a yatsa ɗaya yatsar da ta dace ma satin Allah sannan kuma wal ardina ala usbu'i ya kasai bakwai gaba ɗaya a bisa yatsa ɗaya kasai bakwai a bisa yatsa ɗaya kaga wanne yana nuna ma girman zatin Allah subhanahu wa ta'ala kama ja'at ruwaya kamar yadda ruwaya suka zo ar rasulullah sallallahu alaihi wasallam daga manzana sassa shi yasa lokacin da yahuda suka tabbatar wannan ya manzana sai ce ma qadarul haqqa qadar lalle ba su girmama fa Allah hakikanin girmama Allah a duk wanda zai tsaya ka kalli dan Allah ba wai wannan ba sama wannan ta dai kawai in ka dunkule wannan kasar ta duniya ka jefa ta ba bakin kawai take ba haka kuma matakin ne yake Allah subhanahu wataala halice su zama a samawa sun a mataki mataki daga nan kankaji sai ka tayi shekara 500 kaurin tayi shekara 500 amma duk ka dauki girman su gabaki da ka ce ala usbun ka dauki kasa ala usbun kaga wanda yana nuna ma in har ka san girman zatin Allah subhanahu wataala ka san wane ne Allah wajibin ka kai imani da siffofin zatin Allah kuma wannan zai ƙara maka sanin girman Allah da girman ubangiji subhanahu wataala shi yasa man kana la ya'rifu huwa lillahi akhu wanda yafi sanin Allah yafi aqida yafi tsoron Allah shi yasa kaga magabata tsoron Allah su da ibadar su ba ne bane da damu saboda me yasa sanin wannan girman na Allah amma yanzu duk irin wannan hadisan mu'aqqila ya suka zo suke ce ai ba haka bane ai kaza to kai yanzu mutum yana maka wai dai ka ce Allah yana ko ina sai dai ka ce yana ko ina da zata yanzu da suke wannan yana ko ina sai ta kai ma wani kawai sai bushe kasa sai ce shi ma Allah wallahi kawai sai bushe sai ce shi ma Allah saboda tuni to an ce yana ko ina wanda ya ce kaza kaga shi kenan shi ce kai an karasa ma kawai shi kenan tun da yawan jawo di kawai shi kenan karasa to kaga sharrin rashin sanin girman Allah da kuma karantar da al'umma girman Allah subhanahu wataala babu yanda za ka sa Allah ya ga wannan lokacin da suka ce ya rasulullah sif lana rabbaka sifanta mana ubangijinka ya Allah sabkar da kul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad baka ganin shugabar aya ta alqur'ani ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwa ita ce shugabar aya ta qur'ani baka ga girman suratul fatiha menene yasa baka ga girman suratul ikhlas wanda manzo Allah sallallahu alaihi da yake karanta saboda yana kaunar ta aka tambaye shi yake hubbuka iya ada khalaqal janna kaunar da kake manta ya shigar da kai aljanna saboda yanda take siffanta zatin Allah in ka karanta eh kamar ka karanta hizu 20 in kai uku kamar ka sauke qur'ani kai saboda girman ayatul kursi in ka karanta da sai kan yamma babu wani aljani wanda yake sai tasiri a kanka ita ce makaman kare dangi kawai in kai wannan ka gama da duk wani shedani to kaga saboda me sun tabbatar da siffofi da Allah subhanahu wa ta'ala kenan wajibi ne musulmi ya zamanto yana kulawa da wanda abin da muka faɗi ya zama daidai Allah tsara mu lada su safuran mu Allah ya gafarta mana na kenan akwai abin da wannan markazi mai albarka yake tsayuwa akan shi a watan Ramadan na kuɗaɗe da ake dinga gangamawa ana ciyar da buɗe baki da kuma wanda ake gamawa ana taimaka ma marayi da kuma waɗanda suke miskinai na tufafi ne na kuɗaɗe ne duka an saba ana yin shekaru duka baya kenan kowa a buɗe kuma ga ramadan yana matsawa lalle mu kokari mu yi abin da ya sauka Allah hore mana da abin taimaka musamman ma shekarar nan da yawancin mutane suna da hali wanda yake na kumci da abubuwa na jarraba da aka samu abinda muka wadi ya zama daidai Allah kara mu ala da ku sakwaran mu Allah gafarta mana Allah daukaka addinin musulunci da musulmi Allah ma rayuwar mu albarka Allah subhanahu wataala ya tabbatar da mu akan tafarki wanda yake na gari ya rabbal alamin Allah kare mu daga zamiya Allahumma arina haqqaka wa rasulaka tiba'a wa arina batil batil wa arina sinaba اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك